أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فقدر يوم الدار العظيم Allah alhamdulillah Allah mun yi godiya Allah da da mana masallacin albarka ana muke gabatar da wannan tafsiri mai na Qur'ani mai girma wanda Sheikh Abdullahi Sheikh Modi wato ki tafsiri sai di Bashiru Haruna Ejid Ali bai ki jambaki akan kullahu subhanahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة القيمة مدنية وهي ثماني آيات لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آه، wannan ita ce suratul qayyima wanda aka saba da ita a makka ko madina bisa sabanin malamin qira'a yana da ayoyi tara ko kuma takwas na fara da bismillahir rahmanir rahim lam yakun allazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina mufakkina ta ta ce wani bayyana ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce allazina kafaru waɗanda suka kafirce din nan min ahli kitabi ga cikin ahli kitabi wal mushrikina da mushrikai lam yakun ai ba su kasance munfakkina wanda suke gushewa ba ma'ana da sun tabbata suna cewa suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama inda ya zo za su bi shi musamman akwai yahudawa da yawa wanda sun taso daga sham da wajen palestine da sauran kasashe sun zo sun zauna a madina ne suna jiran bayyanansa saboda an gaya musu a cikin littattafansu cewa zai zo ya hijira a wannan gurin zai zauna da yawa sun zauna suna jiran ya zo to amma da ya bayyana saboda hasada wasu daga cikin suka kibinsa wasu kuma suka bi to shine Allah yake cewa da ba su gushe ba suna tare da shi hatta tatiyahumul bayyina har sai da hujja ta zo musu a fili shine annabi Muhammadu din sallallahu alaihi wasallama da ya zo din wasu hasada sai ya hana su suna gaba za su dawo mabiya ba da ana ganin su sune malamai a cikin yahudawa sune manya yanzu su dawo su bin ne ya hana su irin wannan hasadan shi ya halakar da su amma dai da suna ta ma tawassuli ma da shi suna tawassuli da shi kamar da Qur'ani ya gaya mana walam ma ja'am kitabu min indillah musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru kafin yazo da suna istiftahin da shi suna cewa Allah albarkacin annabin karshe da zaka turo kamar na kaza kamar na kaza suna tawassuli da shi amma falam ma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi Allah ya ce abinda suka sani ne fa yazo musu amma suka kafirci falanatullahi alal kafir to shine hujjar da ta zo musu a fili shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka kibi na da su kuma mushrikan makka suna cewa wa aqsamu billahi jada aymanihim la in ja'ahum nazirun la yakununa ahada min idal umam falamma ja'ahum nazirun ma zadahum illa nufura da suna cewa ga yahudawa ga nasara an ba su littattafai suna da abubuwa amma ba sa riƙewa da ya kamata wai idan da su za a bawa da an tsayawa da an ga yadda za su riƙe to amma gashi manzo ya zo musu a cikin su balarabi wanda suka sani dan dangi ne sun san shi a cikin banu hashim an san gidansu dama manyan mutane ne tun abdul muttalib tun kakannin su duka an san su jikokin sayyidina annabi isma'il ne jikokin annabi ibrahim ne duk an san dai tarihin su amma kuma suka ki karba to su ma dai saboda kafircin su na'am
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة na'am rasulun manzo ne min Allah wanda ya zo musu daga Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yatlu yana karanta sufan mudahara wani takaddu ne wanda suke masu tsarki shine wannan qur'ani da yake karanta musu an karbo shi daga wajen Allah tabaaraka ta'ala suf kuma wanda mala'iku suke rubutawa su kawo ko wanda mala'ika jibril yake ba mala'iku su kuma su rubuta su yi niska su kawo duk dai shine sufan din mudahara wanda suke masu tsarki to wannan sura an ce lokacin da aka saukar da ita shine annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda anas ya ruwaito mana cewa ruwi an eh, anas ibn malik anas dan malik ya ruwaito cewa anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama nabi sallallahu alaihi wasallama qala li ubay ibn ka'ab ya ga ya ubay ibn ka'ab yace inna allaha amarani aqra'u alayka lam yakun allazina kafaru manzo Allah ya ga ubay yace Allah ya min umarni in karanta maka wannan sura sai ubayu ya ce a'a wasammani laka kuma ya kira suna ya ce ni din ka karanta mai ce kwarai kuwa ya ce kai in karanta maka to fa baka ubayu sai ubayu ka bai ta kuka yanzu shi din Allah ya kira a ce sunan shi a ce a karanta masa sura wata sura kaza sai ya ta kuka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta masa fa qara'aha sallallahu alaihi wasallama to wasu fi da min alhadisi adabun mina yace an an fa'idanci abubuwa da yawa a cikin wannan hadisi daga ciki akwai qira'atul a'la alaman dunahu littawabi kaga ya nuna mana cewa babba ya karantawa na ƙasa yanzu Allah ne zai karantawa shi ubayu kaga shine sama da shi to wannan ya nuna mana tawazu'i kuma wala ya naful kabiru min qira'atihi ala sagiri mana shi babba ba zai kyamaci haka din ba ya karantawa wanda yake ƙasa da shi domin fa'idan cewa wa min hayna daga cikin ma taksisu sari'ul hifzi wal itqani bil ilmi yana nuna keɓance ma'ana gaggawan haddace abu da kuma kyautata shi saboda shi wannan ubayu din sai ya zama yana da hadda rikicin wanda suka haddace qur'ani ya rikicin wanda suka fahimci qur'ani a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi zalika fadilatun azimatun li ubay wannan fadila ce mai girma ga shi ubayu ibn ka'ab haisu ja'ala mawdi'a sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa nazarahu isharan bi annahu siqatan yasluhu lit ta'limi wat ta'allum ya zama wani abu ne abun sirri tsakaninsa da annabi alaihi salatu wasalam kuma aka koya masa saboda ya zama ya koya kuma ya koyar sannan wa amara rasulullahi sallama bi an yuqra alaihi sannan aka umurci mana umurni da aka almanzala sallama akan ya karanta masa wannan ma duka an koye shi cewa mutum ya koya sannan shi ma ya koya wani shi wannan ubayyu ibn ka'ab din shine wanda lokacin sayyidina umar ya zo ya ga ana sallan tarawih daban-daban ya sa shi ce zama shine liman shine wanda ya fara limancin sallan tarawih sai dana umar da ya dube su yaga suna yi sai ce ni'matul bid'atu hazi kai yace madalla da wannan bid'a me yasa kira ta da bid'a saboda bid'a ne a luga amma ba bid'a ne a shari'a ba shi yasa yace mata ni'matul bid'atu ma'ana a shari'a musulunci ba bid'a bane tara mutane ka sa wani limami ya zama jagoransu amma tunda manzo Allah bai yi ba shi yasa ya kira shi da wannan mana a luga bid'a ne amma a shari'a ba bid'a ba to ana so a ringa bambancewa ba komai bane zake zamowa bid'a a shari'a da luga ba wasu abubuwa da yawa bid'o'i ne a luga amma a shari'ar musulunci su ba bid'o'i bane irin wannan na sallar tarawihin yana cikin su tunda kaga sayyidina Umar ya ce madalla da ita idan abu ba kyau aira ba zai ce madalla da shi saboda abu ne wanda yake mai kyau haka kuma irin abubuwa da aka mana na Qur'ani wanda kullum muna faɗa wannan nuqadul ajam nuqadul ibrab da sauransu kaga su ma bidiyoyi ne amma a lugar larabci amma a shari'a ba bidiyoyi bane abu ne masu kyau saboda sun taimaki musulunci idan da ba su ba za a iya karanta qur'ani ba na'am yadlu suhufan mudahara fiha kutubun qayyima a cikin wannan littafi akwai hukunce hukunce wanda aka rubuta aka tabbatar qayyima kuma mustaqima wanda suke tabbatattu ma'ana shine qur'ani din na'am وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة نعم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة الذين أوتوا الكتاب وأن أكا باسوا للتابي سنة يهودا ونصارى وما تفرق بسر الربب في الإيمان به صلى الله عليه وسلم أسكني إيماني لشيء illa min ba'di ma ja'atumul bayna sai da hujja ta zo musu ko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma Qur'ani mana sai da manzon Allah ya zo da Qur'ani ya zo to nan ne fa suka rarraba suke to su maganganu amma da suna haɗe da cewa suna nan suna kan imani da shi suna jiran kawai ya bayyana da su haɗa kai da shi amma da ya zo din sai suka ƙi saboda hasada
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة نعم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم to su fa ba wani umarni da aka ba su umarnin da aka ba su shine a cikin attaura da injila shine su bauta wa Allah shi kadai kuma su zama mukhlisina lahu dina masu yin ikilasi da addini din ana suna yi su yi shi saboda Allah tabaraka ta'ala babu wani abu na riya a ciki ko wani shirka hunafa kuma su zama wanda suka karkata ga barin komai sai dai kan addini wanda yake na gaskiya ma'ana an ce hanif ma'ana mutum ya karkata amma zuwa ga alkhairi shine ka zama hanif kenan shi yasa kullum Allah ya kira annabi Ibrahim ma sai ya ce masa hanifan ne wa ma kana minal mushriki ma'ana shi ba mushriki bane kullum aka kira sunansa sai an faɗi haka wai saboda kar mutane su ɗauka maganganun nan da annabi Ibrahim yayi cewa ya ga wata ya ce Allah ya ga rana ya ga me falamma ra'a qamara bazigan qala hadha rabbi falamma falaq qala la yuhibbul afilin falamma ra'a shamsa bazigatan qala hadha rabbi hadha akbar duk wannan mangon ne faɗa kar wani ya ce masa mushriki fa a yana kan hanya ya san abin da yake ya san abin da yake ma'ana wani abu ne duk da wasu malaman tafsiri suna kaddara ma'ana akwai tambaya ne a ciki wacewa yake yanzu kuna nufin haza rabbi wannan ne ubangiji na suna kaddara haka to akwai wanda su kuma ba sa kaddarawa tunda abin yana da ihtimalat to amma a cikin in ba kawo kaddarawan ba abin da yake nufi yana nufin ya kore komai ne ma'ana Allah shi kadai shine ubangijinsu wata da rana da komai ba su isa ba mana in ana maganan Allah ba abin da ya isa sai Allah shi kai wannan shine abin da yake nufi shi yasa kullum aka kira shi sai a ce ba mushriki bane na an umurce su ne kuma su bi wannan addinin sannan wa yuqimu salata su tsaya da sallah wa yutu zakata su bada zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addini madaidaici wanda aka ce su kuma haka suka dau alƙawari akan za su yi din amma dan hasada suka yi amma da yawa daga cikinsu sun yadda irin su salman al-farisi irin su abu zarin al-gifari irin su usubnu sa'ida irin su kabul ahbar su abdullahi ibn salamin ga su nan da yawa akwai mutane da yawa wanda ahlul kitabi ne sun yi imani da attaura da injila kuma sun zo sun imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su Allah ya ce zai ba su ladan su kiflain kiflain ma'ana kashi biyu zai ba su ladan wancan addinin da suka yi ko na annabi Musa ko na annabi Isa da kuma ladan wannan addini na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda basu bi ba kuma shikenan sun yi asara sun kafirci sun zama kafirai saboda ba su yi imani da manzon Allah ba su annabawa dukkan su abu ɗaya ne idan ka ware ɗaya kace baka yadda da shi ba to sauran ma za su ce to ma su ma ba sa su kar ma kai ce ka yadda da su saboda shi abun duka guda ɗaya ne Allah ya aiko Allah guda ɗaya ne amma shi yake aiko annaba da manzanni daban-daban amma addinin ɗaya ne ba wani abu ne addini ba kawai ka yadda Allah ɗaya ne kawai ka bauta masa shine addini tun daga farkon duniya har ta ƙare wannan shine addini idan ka ce a'a Allah uku ko biyu ko kaza to shikenan ba musulmi ba addini kake yi shi yasa Allah ya ce wa anna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun ko wa ana rabbukum fattaqun aw aya cewa al'ummata ku duka fa guda ɗaya ce tun daga farko har ƙarshe kuma ubangijin mu ɗaya ne shine Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa kullum duk sauran ma zaka ji ana kiran su musulmai musulmai musulmin sai ka ji an ce musulmin wala tamutunna illa wa antum muslimun ko haka annabi ya ya ga yayansa kar su yadda ba su mutu sai suna musulmai saboda haka duk wanda ba musulmi ba ba addinin Allah yake yi ya yadda ya shiga musulunci yayi kokari ya shiga musulunci tun daga annabi adam annabi adam musulmi ne haka annabi nuhu haka annabi ibrahim haka annabi musa su annabi isa duk annabawan nan da ka gani musulmai ne mene musulunci ka sallama ka ce ka yadda kana bauta Allah shi kaɗai shi ne kawai musulunci wanda ya ce a ba haka ba to ba musulunci yake yi ba kuma in ya je lahira zai ga to lallai bai addini ba ba Allah ya bautawa ba shaidan ya bautawa ko wani gunki ya bautawa ko wani abu ya bautawa saboda haka a shiga musulunci shine addinin Allah na gaskiya su waɗannan duka an riga an gaya musu haka kuma da yawan su wanda suka yi adalci sun bi sun zo sun sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa zalika dinul qayyim wannan shine addini wanda yake madaidaici na gaskiya daga Allah tabaraka wataala inna dina inda lahi al-islam addini a wajen Allah shine musulunci mi kauya dama shine musulunci at-taslimu zahir bima jaa bihi muhammad ko ko at-taslimu zahir bima jaa bihi kowani manzo ma kawai ka miƙa wa manzo wuya in yazo yace maka Allah ne aiko shi kace ka yadda cikin amma da yace bai yadda ba to ba addini yake ba tun daga farkon duniya har duniya ta ƙare kuma ba yadda za a ce sauran annaba da manzannin na an yadda su manzanni ne amma annabi muhammadu a ce ba a yadda ba me yasa in bayan ya zo da hujja ga qur'ani ya kawo babbar mu'jizar da ba sama da ita wannan mu'jizan ai ba sama da ita ta fi kowane irin mu'jiza tunda ta zo littafi ne yana baka labarin filla filla komai qur'ani fa yana magana kaman kawai baka nan ne an yi wani abu sai a yi recording sai a zo a sa maka sai a zo a sa maka a kaset sai ka ringa jin abu duk abin da ya faru tun daga farkon duniya har karshen ta har ma zuwa aljanna har zuwa wuta komai fa qur'ani yana gaya maka filla filla kuma gaskiya ne shi yasa lokacin da manzo Allah nasara suka yi ta jayayya da shi daga karshe mai Allah ya ce mishi yace to yanzu kam in sun ce ba su yadda ba ka kira su kawai a yi rantsuwa a yi mubahala ko فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنجعل لعنة الله كو على الكاذبين ko yanzu kam gaskiya ta riga ta kai wanda bai yadda ba a zuwa ayi rantsuwa to wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine addini na gaskiya na wazalika dinul qayyim
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك أولئك هم شر البريئة na to an faɗi addini wanda yake madaidaici wanda duk ya bi Allah ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana rike da addini na gaskiya to wanda basu yi ba fa aka ce su kuma ga yadda suke innal ladzina kafaru sani waɗanda suka kafirci min alil kitabi daga cikin alil kitabi ne mutum ya da yana rike da attaura ko injila amma annabin ƙarshe ya zo ya ce bai yadda ba to shi ma ya shiga cikin waɗancan ya shiga cikin kafaru kenan ya kafirci wal mushrikina da kuma mushrikai wanda daman su ba su rike da komai kamar mutanen makka da manzo Allah zai same su lokacin da ya zo ba wani annabi da aka taɓa tura musu kafin shi sai shi annabi Ismail shi an kawo shi ne babansa ya zo ya aje shi a wajen da ya tashi yana yin addini irin na gidansu na babansa amma Allah bai aiko shi ya ce kira su haka annabi Ibrahim ma ba a ce kira su ba ba wanda ya zo ya kira su sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa su mutanen gurin ake kiran su alul fatra ne am yaqulu naftara bal wa laqum rabbika litunzira qauman ma atiyu min nazirin min qablika la'allahum yahtadun wai suna cewa kai ka kirkiro wannan littafin a'a littafin nan daga Allah ne Allah ne ya baka dan ka yi wa mutane gargadi wani irin mutane kamar an tambaya ne sai Allah ya ce mutanen da wani mai gargadi bai zo musu ba kafin kai saboda ka ba wanda ya zo mutanen Hijaz nan ce Hijaz a wajen malaman adab shine yankin Makka da Madina wa ma jawarahuma da abin da yake makwabtaka da su duka ana kiransa Hijaz su wannan yankin ba a turo musu manzanni ba amma in ka tafi gefe kaɗan ga Yaman nan nan a Yaman duk aka yan turo duk waɗannan samuda adawan nan anan suka zauna wajen urdun kuma wajen oman anan samudawa suka zauna su kuma duk wannan yankin nan aka yi ta turo dukkan annabawa ma'ana dai a wannan je yankin jaziratul arab yawanci duk anan abubuwan da aka yi duka anan aka yi sai in ka ɗauki irin shi annabi musa wanda shi a misra shi da fir'auna duka dai wannan yankin ne sharqul ausat a wannan yankin aka yi duk abin da aka yi amma iya nan eriyan makka da madina ba wanda aka turo musu sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa su alul fadra aka ce lamarin su yana wajen Allah in ya ga dama ya sa su aljanna in ya ga dama ba zai sa su ba yadda ga ya dama dai haka zai shi kuma ya faɗa ya faɗi hukuncin sa ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ya ce shi baya mutane azaba sai in ya aiko manzo manzon nan ya zo ya ce maka Allah ya aiko shi kace baka yadda ba to shi amma in haka bai faruwa ba zai maka azaba to shi yasa duk wanda manzala bai riske su ba kaga waɗannan ba ba a da hujjan cewa za a musu azaba ke ba a da hujjan wanda to shine aka ce da mushrikai su waɗannan sun tabbata fi nari jahannama a cikin wutan jahannama khalidina fiya kuma in sun shiga za su dawoma a ciki ulaika waɗannan hum sharrul bariya ko sharrul bari'a waɗannan su ne mafi sharrin halitta duka mana duk wanda ya kafirce ko a cikin mushrikan ko a cikin alul kitabi waɗannan su ne sharrul bariya
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية to waɗanda kuma innal ladzina amanu sai ne waɗanda suka yi imani suka yi imani da Allah da dukkan littattafan da aka saukar da manzanni da komai da abin da aka ce a imani da shi din nan suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aiki mai kyau to ulaika waɗannan hum khairul bariya ko khairul bariya su kuma su ne mafificin alkhairi ma'ana su suka fi kowa alkhairi a cikin halitta waɗancan su suka fi sharri waɗannan kuma su suka fi alkhairi saboda haka a yi ƙoƙari a zama cikin ɓangaren masu alkhairi wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau Allah ka tabbatar da mu a cikin su
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار نعم خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه نعم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوان ذلك لمن خشي ربه to waɗannan wanda aka ce kairul bari'a ko kairul bari'a din nan su kuma ga sakamakon su waɗancan an ce fi nari jahannama waɗannan kuma ba a su ba a wuta bane su suna aljanna ne jazaohum sakamakon su inda rabbihim a wajen ubangijin su shine za su samu jannatu ajni aljanna ta zama ma'ana gida ne da za su gida da za su zauna tajrimin tatihal anhar wanda koramun nan suke gudana a ciki wanda aka gaya mana a cikin suratul qital ko suratul muhammad fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar damu wa anharun min qamri lazzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffi wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbi to su abinda aka musu alƙawari ke khalidina fiha abada kuma in sun shiga za su dawo a cikin har abada radiyallahu anhum wa radu anhu sannan Allah ya yarda da su kamar da suka yarda da shi to wannan shine ma babban ƙari bayan mutum a ce ya shiga aljanna ya samu yardan Allah yardan Allah nan shine yafi komai shi yafi komai saboda duk abin da mutum zai samu in aka ce Allah ya yarda da shi to shi amma fa in bai samu yardan nan mutum akwai sauran magana zalika liman kashiya rabba wannan kuma yakan samu ne ga wanda ya ji tsoron ubangijinsa ya ani daga abin da aka hana to shine yake samun wannan shine aka ce mana anan mana maganan yardan Allah din cewa shine babban abu imamu junaidu yana cewa ar-rida yakunu ala qadri quwwati ilmi wa rusuki fil ma'rifa imamu junaidu yace yadda ake a samu wannan shine mutum ya tabbata a cikin karfin ilmin sa da tabbatansa a cikin ma'rifa ma'ana sanin sa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya sabul abdu fi dunya wal akhirah kuma shi wannan yardan Allah yana abotan mutum a nan duniya kuma sai alahira ma yana tare da shi yace walaysa kal khawfi war raja yace ba kaman khawfu da raja bane za a ce mutum ya zauna a nan duniya bainal khawfi war raja ko tsakanin yana tsoro kuma yana tsammani mana haka ake so kar ka zama kawai kai amnu min makrillah kace ka yanke hukunci ba wani matsala kawai aljanna nan taku ce ko aljanna aljanna wala shakka ko kar ka yadda ka wadi haka hunaka shakka akwai shakka karka yadda ka ce dai kawai kai dai kana kyauta da zato amma ba kana tsoro bainal kawfi war raja ka tsaya a tsakanin nan wance sai mutum ya ga alamar mutuwa sannan kuma ya rinjayar da tsammanin mana ya mika Allah ce yanzu yana tsammanin zaka mai rahama mana ya karfafa wannan in ya ga alamar mutuwa amma dai wani abun guda biyu su ake so ka zama kana tsakanin su sannan wa sabri wal ishfaq sannan ka zama kana hakuri da kuma tausasa a cikin dukkan lamura wasailil ahwal allati tazulu anil abdi fil akhirah yace sauran abubuwa duka a lahira suna iya gushewa mana in mutum ya je lahira shikenan wannan kafuwar ya riga ya tsallake tun da ya samu aljanna in ya samu aljanna Allah ta bani aljanna bal al abdu yatana'amu fil jannati fil jannati bir rida yace to ni'iman da ake samu a aljanna da wannan yardan Allah din shine ake samun ƙarin ni'ima wa yas'alillahu tabaaraka ta'ala hatta yaqula law zai ta tambayan Allah ya bashi yardansa har Allah ya ce biridai amlukum dari ai biridai ankum ya ce ai da yardana ne na sa ku a cikin wannan gidan nawa kuma na ba ku yardana daga yanzu babu fushi tsakanina da ku to wannan shine babban abin da ya fi aljanna to shine muhammad ibn fadl ya ce mutum ya samu raha da kuma rab a cikin a cikin ridadin waliqin da kuma ya samu yaqini wa ridadin babu lahil azam kamar wata kofar Allah ce wacce take mai girma shine samun yardan Allah shi yasa duk wanda kaji sahabbai ne da wasu daga cikin waliyai wanda Allah ya ba su wannan yardan to tun sun tuna duniya sun samu wannan abu sai zamana suna cikin ni'imar da ta fi ma aljanna ne gashi muna ji Qur'ani yana gaya mana sahabbai Allah ya ba su wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم to duk wanda ya samu wannan to ya samu babban abu wanda ma yafi ma aljanna ne sai kuma sanin samun ganin ubangiji tabaraka wata'ala wanda shi ma yafi aljanna wannan ma yakan samu ne gwargwadon kusancin ka gwargwadon aikin ka da kake yi wani sai a shekara ne zai ga Allah din ko sau daya a lahiran wani sai a watanni wani wata ne wani duk sati ne wani kullum wani kuma koyaushe gwargwadon yadda kake a nan duniya ne in ka zama a nan duniya kana da karfin marifa kullum kai kana cire komai a cikin lamarin kawai kana tabbatar da Allah to sai ka zama wannan haka kake haka a lahiran ma kowa dai gwargwadon imaninsa gwargwadon marifarsa gwargwadon aikinsa haka zai zama a lahira din to Allah ka ba mu yardar ka
سورة الزلزال مكية وهي تسع آيات na'am لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم na'am إذا زلزلت الأرض زلزالها na wannan ita ce suratul zilzal ko suratul zalzala duka ana faɗa a sakar da ita a makka ko a madina tana da ayoyi tara bisa sabanin malaman qira'a suka ce wasu suka ce madina ne wasu suka ce makka ta tana farawa da bismillahir rahmanir rahim idza zilzilatil ardu zilzalaha ma'ana dai ana gaya mana ne abin da ya shafi abubuwan tashin kiyama bangiji ya ce idan al'ardu ƙasa zulzilat aka raurawar da ita ma'ana hurrikar aka girgiza ƙasa da kiyami sa'a saboda tashin alkiyama zilzalaha ma'ana girgiza ta aka sai aka kawo shi ma da mazdari ma'ana zilzalaha ma'ana girgizawa ne wanda yake mai tsanani na'am وأخرجت الأرض أثقالها to in kaga wannan bayan an girgiza kasan kuma sai kaga kuma wa akradatil ardu asqalaha sai kasa ta din fitar da dukkan nauye-nauyen da yake cikin ta mana abubuwa na taskoki da suke cikin kasa da matattu da suke cikin kasa da duk dai abubuwa sai ta fito da su mana a bayan kasa duk abubuwan da suke cikin kasan nan ranan tashin alkiyama duk za su fito sai gan su sun fito ga sunan a kasa aka ce wani kabari ma sai ga mutane kamar dubu sun fito a wannan kabari saboda ana maimaitawa abun ne wannan a zaki bunne wannan abun ne duka sai ga mutane da yawa ne za su taso a nan kabarin kana gani yanzu a bakiya za ga kullun har yanzu wannan makabartan tun lokacin manzo Allah fa take amma har yanzu ana bunne mutane saboda sukan maimaita ne in aka yi wasu 'yan shekaru sukan zo sai su ɗebe abin da suka gani in suka ga kamar kasusuwa gane wasu cire sai a sake sa amma wasu kaburburan kuma in sun zo an buɗe sai su ga "Ah, mutumin yana nan to dole sai a bar shi saboda akwai bayan Allah da ƙasa ba ta cin su akwai su da yawa in sun ga yana yin sakura su bari inda suka ga babu ne su zo su yi wani akwai bayan Allah da yawa wanda kasa ba ta cin su yadda aka sa su har yanzu haka suke musamman in an ce wannan shahidi ne to shahidi shi yadda ya mutum na haka yake wannan jinin da wannan abun haka zaka gan shi Allah ya ce ranar kiyama za ta da shi ga alama kaman jini ne amma abun zai ringa kanshi kaman kanshin almiski haka za su shi yasa masu ko sallah ko wanka ba a musu ko sallah ba a musu kawai sai a sa su to bayan su wanda suka bi irin hanyar su akwai da yawa bayan Allah suke samun irin wannan mukamin ba a wajen yaki ba manyan waliyai suna samu ga Sheikh Muhammadu Al-Alawi mutumin Makka ne shi ma an ce sun je a Makka za su je su tona su ga yana nan shekaru da yawa suka sake da suka ga yana nan ah to babban waliyi ne sharifi ai wannan hatta sharkiyama yana nan yadda yake akwai irin su da yawa akwai irin su da yawa ga anan Kano ma shekarun baya da ruwa ya ambaliya akwai mutane da yawa wanda an ba mu labari an gansu akwai wani a, babban bawan Allah ko da ke ba masu buringa irga sunayensu amma dai akwai su da yawa wuliyai wanda mun san su yan ɗarigar tijjaniya ne shehu ne da yawa da an gan su suna nan ba abin da ya same su suna nan da yawa yadda aka binne su haka suke to irin su ba abin da yake abin nan ɗinsu ƙasa ba ta taɓa su ma'ana yadda Allah ke kiyaye wasu daga cikin annabawa da manyan bayansa haka yake kiyaye wasu bayansa ma salihai waliyai sai ga yadda aka sa sunan haka suke kuma duk abin da ake fa suna ji shi yasa wani waliyin zaka ji ya ce dan Allah in ya mutu a kai shi gurin da zai ringa jin karatun Qur'ani akwai irin su gashe mai hula ya faɗi haka lokacin da ya rasu yace dan Allah a kai shi gidan Mal Isaka na wannan masallaci kullum ana karatun Qur'ani yace yana so ya ringa jin karatun Qur'ani kaga ya san shi waliyi ne in ya rasu ma yana ji ya san ba zai zama shi kenan a an maganarsa ta kare ba. ba haka bane amma wasu masu rauni ya ce maka wai wai manzan Allah ma an ce an gani su ce a wai manzan Allah ya riga ya rasu wai maganarsa ta kare a'udhu billah maganarsa ta kare ga waliyai har suna cewa a kai su inda za su yi karatun Qur'ani balle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda naje yana cewa wa ai ya riga ya rasu kawai shikenan ba za a sake ganin sa sai ranar alkiyama ku ta wannan bai san waye annabi Muhammad ai waliyai da yawa ma ana ganin su da yawa ana ganin su sosai sosai kuma haka ne gaskiya ne abin na Allah ne in ya ga dama ya bayar shikenan ya bayar akwai wanda kawai mana in yi bayan sun mutum ma ubangiji zai ce shikenan ya karbi abin da suka yi yanzu ya ba su dama za su iya zuwa ko ina za a yi ta ganin su a gurare da yawa ba iya inda ka san su ba za a yi ganin su a wata ƙasa ma akwai su da yawa kuma wanda da yawa an ba mu labari kuma mun tabbatar haka gaskiya ne ana ganin su abinda dai ake so kai kokari ka nemi yaddan Allah in ka same ta komai mai sauki ne in bata samu ba anan ne matsala take amma in ta samu komai mai sauki komai mai sauki na ina muke وقال الإنسان ما لها wa qala al insanu ma laha to sai kafiri sai ya ringa cewa ah ma laha me ya faru da wannan kasa haka ya aka haka ya faru mana ai ranan alkiyama ne tunda dama duk abin da aka sa mata ai za ta fito da shi kuma za ta fito ma ta faɗi komai ma duk abin da aka yi ma a kanta za ta faɗa ita ma ƙasar kamar yadda za mu faɗa yanzu يومئذ تحدث أخبارها yau mai izin tu haddisu akbara a wannan ranar za ta ringa ba da labarin labaranta ma za ta ringa zantar da labaranta mana duk abin da aka yi a kanta na alkairi da shari duk za ta faɗa ai wane ya yi sallah a kaina wane kuma ya yi kaza wane ya abu mai kyau wane ya yi mara kyau duk za ta faɗa saboda haka wannan duk da muke ganin su ƙasan nan da muke tare da halittun nan duk suna fa shaida a kanmu saboda haka mu yi ƙoƙari mu ringa abu mai kyau za su ba da shaida na بأن ربك أوحى لها anna rabbaka awhala saboda ubangijinka ya mata wahayi cewa duk abin da aka yi akan ta tazo da ba da shaida mana an mata umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tashhadu ala kulli abdin aw amatin bi kulli ma amila ala zariha duk abin da wani yayi namiji ko mace kasa za ta zo ta faɗa wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza akai akwai waliyai da yawa waɗanda suke ba da labari sai ka zo wajen su ce ai na ga kai kaza kai kaza ran kaza ranan kaza na ga kai kaza kai kaza suna ba da labari su ma Allah ne yake sanar da su kare da gaske Maulana Mushal Fatih radiyallahu anhu ma yana haka akwai wani daga cikin ƴaƴansa ba zan faɗi sunan shi ba in ya zo gurin su zai ce masa wane na ga kai kaza kai kaza kiyanan kawai da ya zo daga baya sai ya ce kullum in zai zo wajen shi sai ya yi salatul fati da yawa in ya zo sai ya ce na ga kai salatul fati sau da ka salatul wadi mai kyau din kawai shi kenan abinda ragani ke to kaga wale haka suke saboda su duk inda suke nan fa Allah ya nuna musu kaunu duka wata rana wata mata ta zo wajen shi alfatai da dillan danta ne ta gan shi ba ba a sani ba ya mutu ne bai mutu ba ba a sani sai ta zo tana tambayin shi shehi da Allah wannan yaro na ba a sani ba shekara kaza kenan mun sani ba ko ya ko yana raye ko baya raye an ce shehi yana kishin gida haka sai ya tashi sai ya zauna da ya zauna kawai sai ya ce ki hakuri baya cikin kaunu yaron kin baya nan a kaunu mana ya mutu da yana nan kam da zai zai ce mata yana guri kan amma dai ki je Allah zai baki wani insha Allah ya mata addu'a ta tafi kuma da ta je din haka aka yi ta je ta samu aihuwa sai ta sa suna irin nashi ta sa sunan yaron Shay Abdul Fatih ranar da ta zo za ta gaya mishi gashi nan ta sa masa mai suna sai ta samu ana jana'izan Shay radiyallahu yayi wafati sai ta samu yayi wafati to haka cikin waliyan da kake gani manyan nan suna ganin abubuwa da yawa abin da ke faruwa a cikin kan duk Allah ya ba suna iya na يومئذ يصدر الناس أشتاتا
yau mai izin ya zurin nasu a shitata a wannan ranar mutane suna tasowa daban-daban wasu cikin mutanen kirki ne su yi hannun dama Allah sa muna ciki wasu kuma ba na kirki ba su yi hagu Allah kiyaye mu a shitatan din kenan wasu su kama hannun dama aljanna wasu kama hannun hagu wuta Allah kiyaye na ليروا أعمالهم liyurau a amalarmu saboda mai saboda su ga ayyukan sakamakon aikinsu mana za a zo a nuna musu duk abin da mutum ya za a nuna mishi na فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره na faman ya mai miskala zaratin kairan yara duk wanda ya aikata aiki ko da kwayar zarra ne mana komin kankancinsa kairan in na alkhairi ne yarahu zai gan shi ai yara sawabahu zai ga sakamakon shi na ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara haka kuma wanda ya aikata aiki ko da ƙwayar zarra ne in na sharri ne shi ma zai gan shi mana duka dai za a nuna mutane dukkan ayyukansu to an ce wannan ayan eh, ta sauka kan wasu mutane ɗayansu yana cewa eh, kana ya yati sa'ir fa yastaqillu an yudiyahu tamra wal kiswa wal jawza wai mutane guda biyu ne wai ɗayan idan mutum ya zo mai bara ya zo ya mashi bara sai ya ga to yanzu yana ɗan abun kaɗan ne in na bashi ma kaman bai da wani amfani ma'ana kamar dan dibino ko wani dan karamin goro ko wani dan abu haka karami sai ga kamar in ya bayar bai da amfani wa kana al-akhar ɗayan kuma ya tahawunu bi zambi lesi shi kuma yana wasa da harkan zunubi in abu zunubi kaɗan ne aikin kamar yana ga zunubin bai da yawa sai kamar ba laifi in yi kamar wai ƙarya haka da giba da ko kallo zuwa ga abu marasa kyau to sai aka ce inna ma wa'adallahu ta'ala anna al-kaba'ir ma'ana shi yana cewa ai Allah ya alƙawarin kai mutum ya kaba'ira ne za a sa shi a wuta to sai aka saukar da wannan ayan saboda amina mutane litarghibihim fil qalil min alkhair yudunahu mana in dai abu alkhairi ne karkace kadan ne ko ya yake kai wagari kai shi kai wagari kai shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga da Aisha anan yake cewa kai yana ga dukkan al'umma cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamrat yace ku ji tsoron wuta koda da dan rabin dibino ko rabin dibino kake da shi ka dauka ka bayar ba mamaki duk ayyukan da kai wannan rabin dibino shi zai shigar da kai aljanna ba mamaki kai baka sani ba faman lam yazifa bi kalimatin tayyiba yace in baka samu wannan ma to kai mutum kalma mai dadi ba ma ki ita ma da shigar da kai aljanna sannan an yi haka ne wai saboda a tsoratar da mutane kuma wal tahzirihum al yasir min az-zam su ji tsoron zunubi ko da abu kadan ne karkace a wannan yayi kadan a wali hadha qala sallallahu alaihi aisha to shine sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga da aisha iyaki wa muqiratu zunub yace ki kiyayi abubuwa na zunubi ko da kanana ma'ana kar mutum ya ce ba da a akwai matsala fa inna laha min Allah zaliban ba maki ubangiji ya bibiyi wannan sannan ibnu mas'ud ya ce wannan aya ita ce ayar da tafi mana tattare abubuwa cikin qur'ani cewa fa man ya'mal misqala zarratin khairan yara man ya'mal misqala zarratin sharran yara aka ce ai ta tattare komai saboda an faɗi hasanat na kafiri mun bida wasiyati min sirat maqura bi sanabil awal aka ce bi anna al-ma'ana yara kullu min al-mu'min al-kafir hasanati wasiyati maktubatun bis-sur wala yalzamu min ru'yatiha jazaa'u 'alayha an ce za a nuna mutane abubuwan da suka yi amma ba wannan shi zai nuna za a yi sakamakon ba shi mumini za a iya nuna masa komai amma sai ubangiji ya ce to shikenan ya karbi mai kyau din ya gafarta masa sauran kaga yayi sa'a ke fa amal mu'minu fa yakfaru lahu sayi'atu wa yusibu bi hasanati wa amal kafiru fa tuwaddu hasanatu tahassuran wa yu'azzabu bi sayi'ati shi kuma kafiri sai a nuna masa ayyukansa kuma a masa azaba akan su to Allah kiyaye Allah ya sa a karbi ayyukan mu duka Allah ya kiyaye mu ayyukan marasa kyau نعم الحمد لله الحمد لله رب العالمين نعم eh okay eh mana witri da ake nufi kaman yau 21 ko to in zaka nema jiya ne zaka nema da dare shine daren 21 daren ake fara daren 21 ko ka neme ta daren 23 mana ran 22 kenan daren 23 ko ran 24 daren 25 daren eh daren wannan mai zuwa yauwa ran 26 zaka nema a daren 27 haka ran 27 daren 29 mana shi ake nufi da witir shi ake nufi da witir to Allah ya samu dace da ita na kuma tambaya gidansa yana masallaci yana yamma da gidansa na shi da iyalansa za su iya zama cikin gida su yi jam'in hajji da dare mana alasika ko ba za su bi masallaci za su bi jam'in masallaci bin jam'in masallaci za su iya bi idan mutum yana jin karar lasika zai iya bin jami'i musamman ma mata kan da su ba su namijin ma zai iya bi Mm, zai iya malamai sun ce za a iya amma dai an eh amma ba a son an fi so ka zo masallaci an fi so ka zo masallaci ka bar mata su bi tun da su ba sa fito amma namiji ya zo masallaci amma in yayi ba za a ce sallan ba ta yi ba ko na farilla ne ba za a ce ba ta yi ba cewa tiku ya taba amsa wannan fatawa ya ce misali ma ana yi sai aka ɗauke wuta sai sai ka ƙari sana ga kawai ka tashi ka tafi ba roka ba ka sani masallaci an gama ba gama sai ka tafi kawai abin haka kusa mun yadda manyan malamai ne ba mu san da me ya dogara ba, suna da ilimi sosai na fatiha da salatul fatiha wata salatul fati
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله آمين.
وصحبه وسلم الى صراط الجنه آمين
الحمد لله fatiha